kalamatin arabiyya
halayen kalmomi na larabci a ina fi hali in suna cikin france in sun shigo cikin france kilman baka analizem mo mem en français sai in yana cikin france ko ba haka bane ne ne za ka gane sujet ne ko objet ne ko complement ne ko menene ko ba haka bane eh Allah za mu dace to haka ne shi ma nan idan aka kawo ma kalma aka ajiye an ka ce ka karanta a larabci kalma guda ce ba sai ka mata wasali ba yan ka kawo ma muhammadu sai ka ce muhammadu amma yan ka ce an ka hada ma da muhammadu da akala to nan da za a gane kayan larabci ko baka iya ba in ka ce akala muhammadu ya yi ko bai ba muhammadu ya ci ko to sai a ce ma da muhammadu da ra'aitu haɗa su ra'aitu menene da zaran kace ra'aitu muhammadu sai a ce baka iya ba inda an cire akala an kawo ra'aitu to muhammadu wasanin shi zai canza shine fi hali tarkibiha an fahimci hausa wannan shine darasin da muka yi da Allah wanda bai haddace wai haddace shi za a ƙara wani shi ma haddacewa za a yi in abu ya ma yawa za ka ce abin ya rikice maka an gane wannan ko Allah ya mu dace ga darasinmu na yau wanda za mu ƙara maudu'u ilmin nahwi a karanta mu maudu'u ilmin nahwi ma'ana bagiran ilimin nahawu ma'ana ina ake ɗabbaka shi yanzu idan ka zo ka karanci kod ka zo ka karanci kod na koyon mota ba cikin ɗaki ake koya ma kod ba to bayan ka ɗauki kod ni zai biyo ba kwandis ko ba ka bane to kod ɗin da ake koya na mota ina ake ɗabbaƙa shi ana ɗabbaƙa shi ne wajen koyon mota ko ba haka bane to shi ma kod ɗin na hau ana ɗabbaƙa shi ne a ina a cikin kalmomi na larabci a yayin da ake rubutu da larabcin ko ko ake magana da larabcin an gane misali ko Allah samu dace to shine yace mawdu'u ilmin nahwi a karanta mu ji bagiran ilimin nahwu mana inda ake aiki amfani da shi an fahimta Hausa idan ka tafi makaranta ka koyo ilimin kasuwanci bayan ka samu ilimin to ilimin ina za ka ɗabbaka shi kasuwa ko to shi ma na hau in ka koyo shi a littahi ina za ka ɗabbaka shi a larabcinka to shi ne ma'ana shi ne sai ka yanka tambaye ka ma huwa maudu a ilmi na sai ka ce maudu'uhu alkalimatul arbiyyatu alkalimatul arbiyyatu kalmomi na larabci min jihatil bahafi min jihatil bahafi ta hanyar bincike an ahwaliha daga halayenta min jihatil bahfi ta hanyar bincike an ahwaliha daga halayenta kun fahimci hausa ku riƙe mai haka sai in rubuta wannan a karanta mu ban ji ba albaitu ko sai in yi haka wannan mace ce fi ko wannan mace ce ala ko sai in yi haka a karanta mu ban ji ba sai in yi haka dalilin ko? yanzu wa'inga kowace tana zaman kanta to in an haɗa su sai a ce ka yi bincike a halin haɗin da an kai ya yi ko bai ba auren da an ka ɗaura ya ɗauru ko bai ɗauru ba kun fahimta hausa to yanzu za mu ɗauka mu ɗaura musu aure sai mu ɗauki wannan mu haɗa da wannan sun zama biyu ko to mu karanta wanzu ban ji ba ya yi ko bai yi ba to sai kuka ce da ni bincike halin larabci ne ya yi yadda an ka aza shi ya yi to yanzu sai mu ɗauko wagga mu haɗa na nan ga ko ba haka ba ne to yanzu a karanta ban ji ba guda biyun ga kaɗai ban ji ba to kukula nan mi an nanan ga to an tashi karanta filbaitu za a ce ko filbaiti sai ka ga mutu ya rubuta filbaitu kana kala sai ka ce halin larabcin nan bai yi ba in mutu ya ce madami sai ka ce saboda ruhu aga da an kai ba ta dace a inda fita ta zo kun ban hausa sai a ce to ka gyara sai ka ce gyaran shine haka za a yi filbaiti da kayi wannan sai a ce wanga ya sa abin da yake ya gane larabci ta shine nan ne ake amfani da ilimin na hau yadda za ka iya gane halin kalma in an sa ta cikin layi yadda za ka gyara ta an fahimta hausa ko yanzu sai mu ɗauko wannan mu karanta wanga ban ji ba ban muhammadun ko sai in yi haka ya za mu yi wa gata wasali to a karanta ban ji ba tsarin larabcin ya yi daidai ko akwai gyara ina ya kamata a gyara a ina a ina za a ce da dumma guda nan ga ko ka gani to shine a halin larabcin sai ka duba in an rubuta larabci ko an karanta shi kajiya sai ka fahimci yadda aka karanta larabcin bai yi ba maimako a ce muhammadu filbaiti sai da a ce muhammadu filbaiti to kenan kana iya gyara in ka gani larabci bai ba kana iya gyarawa ko ya an rubuta shi an yi wasu riba daidai ba kana iya gyarawa to shine amfanin sanin wannan darasi nan gaba ko mai muka ce muhammadun sai ka ce muhammadu fil yanzu na yanka ce muhammadun to kowane muhammadu ya shiga amma zan ka ce muhammadu fil yanzu muhammadu guda kake magana da shi ba sauran muhammadawa ba suna ne ko to Allah ya samu dace kenan yanzu nan ne bakin karatunmu na yau kenan a cikin wannan littafi in an samu mun tashi sai a rubuce kun gane ko kenan mawdu'u ilmin nahwi bagiran ilimin nahwu alkalimatul arabiya shine kalmomi na larabci min jihatil bahfi ta hanyar bincike an ahwaliha daga halayenta in ka yi wannan ka gane ilimin nan an fahimci wannan kenan tambaya na bi ma maudu'uhu sai ka ce maudu ilmin nahw alkalimatul arabiyya min jihatil bahsi an ahwaliha ka da ce wannan a ɗauko littafi guda wanne ne abu mu yi ba ko ɗai ku buɗo shi a ƙasa shi ko ko ya yawa ka ku buɗe ko kalma biyu ne mu yi mu ruhe mu ɗauki wani kun gane ko bismillahir rahmanir rahim muqaddima za mu tashi muqaddima muqaddima muqaddima muqaddima alfasahatu albalagatu al'usulu ko su ɗaya mun ka riƙe a sai mu tashi a daina rubutu a dibi wannan littafi nan za a buɗo bai wuce minti biyar mu ajiye shi in dai za a yi za a ƙaru da wani abu kalma biyu uku ya yasa sai a buɗo a shiga wani na'am an buɗo wurin kai na naka to ku duba ba ku da wani to ku je ku dubi wasu jama'a ku duba nan ga kada wajen buɗe littafin ko ya ci wani lokaci ba mu son cin lokaci da yawa muqaddimatun muqaddamatun muqaddimatun muqaddamatun kun ga nan ga an yi madalwasali bisa na an yi madalwasali kasa ko to wanga ana iya karanta shi da kowanne cikinsu an gan shi gashi na sama na farkon na eh eh ana iya karanta shi muqaddima ana iya karanta shi muqaddama a karanta yanzu muqaddamatun sai dai abinda a bambancin su shine in ka karanta su da bambancin larabci to da ta bambanta in ka ce muqaddimatun zancen da ya gabata yanan za mu karanta zancen da ya gabata ba wuce yana haɗa ko faɗi ko kuma ka ce muƙaddamatun zancen da aka gabatar ku saurare ne nan na ga hankalin nan wasu ba su ba ni shi ba muƙaddimatun abinda ya gabata kenan mun dauke shi da muqaddima wanga ya riga ya gabata za mu karanta shi ne ko kuma mu ce muqaddamatun abinda aka gabatar shi ma an gabatar da shi ko ba gabatar ba kenan duk ɗaya na sai dai ka iya bakinka kana ya ka cewa muqaddima wani ya ce miya hausa da ta kai tsaye ko ba gaba ko ka ce muqaddama wani shi tambaka miya bambancin so ni na bambanta ma in kammance baka rika ba wannan kakka sai dai kace mala ya gaya mana namu ce ko amma ina gaya muku to Allah ya mu dace muqaddimatun abunda ya gabata muqaddamatun abunda aka gabatar don za mu ɗauki guda ukun nan alfasahatu a karanta in ji البلاغة الأسلوب الفصاحة البلاغة الأسلوب abubuwa nawa mun ka waɗe to ma'ana mala ya ce sai ya fara sanar da mu su tukuna kafin shi sanar da mu wani abu sai ya sanar da mu fasaha ya sanar da mu balaga ya sanar da mu usulubi mi a bambancin su shi wanga littafi abinda yake koya ma iya magana da salon magana da jayo hankalin mutane yayin da kake magana fasaha amfani da kalmomi masu daɗi masu sauƙi wanda kowa zai gane duk malamin da ya zo gaban ku yana ƙalƙalar larabci in akwai malamai masu ilimi sai su gano wanga sabon shiga ne a malanta. in za ka yi magana da mutane ka yi magana wadda kowa zai gane shi ne fasaha kakka zo na aza ka mimbari kai kokarin sai kai abin da ba wanda ya gane a gurin malamai masu ilimi kai baka da fasaha kuma baka birge ba kamata ya ajishe ka aza wani shi ne fasaha kun gane ko na biyu balaga abin da ake nuhi da balaga shine ne amfani da kalmomi bayan la'akari da waɗanda kake magana da su misali wanda za a yi saurin ganewa don Allah yadda kake waya da matar da za ka aura da yadda kake magana da ƙanwar kaɗai ne eh to duk wanda bai iya bambanta magana da zai ma matarsa da magana da zai ma ƙanwarsa inda ba ka iya bambanta wannan ba ka da balaga ban sani ba ko an gane wai makama aiki sanin makama aiki yanzu ga kalmomin ka kana da su to ya ya kamata ka faɗe su yanzu ka samu ilimin ka samu kalmomin kuma ga waɗanda za ka faɗa masu to kafin ka waɗi karibi suwa ne za ka gaya ma kalmomin kenan yadda za ka yi fira da sarakuwarka ba haka za ka yi hira da abokiyar faɗarka ba yadda za ka yi hira da ƙanwarka ba haka za ka yi hira da matarka ba yadda za ka hira da matarka ba haka za ka hira da abokinka ba yadda za ka hira da abokinka ba haka za ka hira da babanka ba sai a kawo ma ɗalibai ga ɗalibai yau ne sun fara karatu yadda za ka nuna musu iliminka ba haka za ka nuna ma wanda sun shekaru goma suna karatu ba kenan sun aka in ka zo kana malami an ka ce ma ga ɗalibai nan ka kalle su tukuna wani mustawa suke da shi na ilimi suna da mustawa kaza to kai ma ilimin ka sabko ya dawo daidai nan ku zama ɗai in sun ƙara ka ƙara in sun ƙara ka ƙara amma sai ka zo ka kawo ɗalibai sai kana son ka nuna musu kai kana da ilimi su suna ƙasa da kai karatu wacewa zai an fahimci hausa to sai usulubi wani yana da ilimin ya iya magana amma yadda yake amfani da magana a wani guri ba haka ya kamata ya amfani da ita a wani guri ba yadda za ka yi ma 'yan dambe wa'azi ba haka za ka yi ma ustazai wa'azi ba yadda za ka yi ma 'yan siyasa wa'azi ba haka za ka yi ma 'yan wiwi wa'azi ba ko ba haka ba ne sai a cikin ta sai ku ji an cewa na bai da usulubi to saboda bai la'akari da suwa ne ne yake magana a lokacin da yake magana an fahimci hausa misali ana son a je neman kuɗi kuma duk abokan neman kuɗin sun gaji sai a ce ma wani je kai musu wa'azi don mahimmancin neman kuɗin da ka zo sai kai musu wa'azi akan mahimmancin kwana baya subahi wa'azi ba wa'azi ba ne amma nan ya dace ya dace da kenan komi da inda ya dace sai a ce wani bai da usuli to bari mu ɗauki kalmomi biyu sai mu tsaya a nan kowane mutane ga hudu da za a yi musu ga kuma irin larabcin da ya kamata a yi musu ga yadda ya kamata a kalle su in ba haka sai a kosa da kai yanzu mu hudu da muka yi sai mu zo mu ce za mu yi larabci da na yan jami'a karshen ta akwai yana na yana jin larabci amma bai gane abin da muka hudu to ya akwai malaman nan zamna sai su ce kai malam wani bai sa abin da yake yi ai wanga larabci ba nan ya kamata shi shi ba shi kuma yanzu sabon shiga karatu sai ah yanzu malama da larabcin gana shake kun bugun gane misali saboda shi kuma bai san inda aka dosa a ilimi ba kenan kowa da irin matakin da ake ɗauka in mun tafi jami'a za mu yi larabci ba mu yi irin wanga saboda mun san zuwa muke magana da su in mun tafi islamiyya za mu yi larabci ba mu yi irin wanda muke jami'a kowa da irin nashi to a duba an ƙara mana mu kwana sai ɗauki na farko ce alfasahatu az-zuhuru wal bayan az-zuhuru wal bayan an ga wajen ko yanzu an tambaye ka me fasaha da larabci ka fassara shi shine az-zuhur da al-fasaha da az-zuhur duk ma'anar su guda da al-bayan duk ma'anar su guda me yake ni da az-zuhuru a baya bayyana a ganshi ko kuma al-bayan abu shi to baro kenan ma huwa al-fasaha sai kace al-fasahatu huwa az-zuhur wal bayan ka ba da amsa kenan ما هو الفصاحة الفصاحة هو الظهور والبيان ما هو الفصاحة أيضا الفصاحة هو الظهور والبيان كابا da amsa kenan ma'anar shi da Hausa abin da ake nuni da fasaha shine magana kai ya bayyana ya hito hili a gane to kana da fasaha yanzu da ni zo nan da zaburmunci sai ni ce ai goka ai ga kan da haifo an gane ko ba a gane ba to a ma'ilmanta na zabarmawa ni na yala zabarmanci inda ina hode abin da an ka gane kenan a yare duk yadda ka yi shi inda an ka gane yayi amma wani sai ta kaya wani yana ta kame kame dai a ma'ilmanta ba ruwansu sun gane sun gane to mu ci gaba yanzu zan kana tsara mana ta ƙolo larabawa suna cewa afsaha subuhu gari ya waye za zahara in ya bayyana da sahi in kana son ka ce mu mutuwa ne tashi sahiya ta yi sai ka ce da shi kum afsaha subuh afsaha subuh sahiya ta yi a rike wanga larabci gashi na rubuce menene afsaha subuhu gari ya waye idza zahara idan ya bayyana to sai ma da yace al-kalamul fasihu zance wanda adda fasaha cikinsa ma kana wadihal ma'ana shine wanda yake ma'anarsa ta fito fili alkalamul fasihu zance mai fasaha ma kana wadihul ma'ana shine wanda yake da ma'ana a fili alkalamul fasih zance mai fasaha ma kana wadihul ma'ana wanda yake da ma'ana ta fito a fili duk zancen da ma'ana ta fito a fili to sai a ce akwai fasaha a ciki alkalamul fasihu a karanta in ji zance mai fasaha ma kana wadihul ma'ana shine wanda ma'anarsa ta fito a fili wanda ma'anarsa ta fito a fili to shi kenan sai mu kwana an ya yi ko to a ɗauko wurin littahi musa da muka karatu a lawa littahi muna yin kusa ashirin fa na ji wani yana cewa ya yawa to sauran yaushe za a karanta su kan makanka ku kama a aiki a gaba gare mu da mun sauke qur'ani aiki na za mu yi ta yi da haka ku kama kan ku bar sun yawa to mun gama aljumlatul mufida za mu tashi a jaza'ul jumlati a budu yar zaman ka da kyau gaban malin zama na kware ake na an ga wajen ko wanda duk da tambaya kashi bari a wucewa yanzu wanga darasi shi shina wanda za a rubuta a ta yi haddace ko alkalimatul arabiyyatu kalmomin larabci min jihatil bahri ta hanyar bincike an ahwaliha daga halayenta darasi na biyu za mu tashi a jaza'ul jumla na'am ajza'ul jumla ko ko ba shine annabi ba shine annabi shayi na tako gaba eh ka gan shi ko ajza'ul jumla haka ake karanta aj ajza'ul jumla akan ta muji gashi nan ajza'ul jumlati ajza'ul jumlati yankuna yankuna na jumla daga nan zuwa nan jumla ce daga nan zuwa nan jumla ce daga nan zuwa nan jumla ce ko ba haka bane ku kalle ni nan idan mun ce daga nan zuwa nan jumla ne gaba nawa gare ta kenan tana da gaba ɗaya ko gaba biyu gaba uku gaba ɗaya ko gaba biyu gaba nan nan gaba nan gaba nan gaba nan gaba to gaba guda shine ake cewa juz'un juz'un bangare ko gaba ko yanki in suna da yawa sai a ce a jaza'u gaɓoɓi an gane hausa me juz'un da hausa juz'un gaba nawa guda juz'ani a jaza'un gaɓoɓi ko to yanzu ne ce a jaza'u muhammadin gaɓoɓin wa a jaza'ul masjid gaɓoɓin wa to yanzu gaɓoɓin jumla na zamun magana ba na masallaci ba na muhammadu ba ko ba haka ba ne a jaza'ul jumlati gaɓoɓi na jumla yanzu ga misali nan rake ba ko ba haka ba ne ibrahimul hisana ko in ka diba kalma ɗai ko kalma biyu ko kalma uku to yanzu mu karanta ƙa'ida tukuna sai mu zo mu kawo misalai yanzu dai an gane abin aka ce ma jumla ko jerin kalmomi na larabci to kowane kalma guda ya zama gaba daga cikin inda ya hwada kenan in an ka ga jumla an ka ce ma mene ya ce ajza'ul jumlati shi kada ake son ka sani ga ka'ida nan kun ga ka'ida shi nan nan gaba mu ci gaba ko al-kalimatu thalathatu anwa' al-kalimatu thalathatu anwa'in kalmomi nau'i uku ne kalmomi nau'i uku ne kenan ba wai ma a larabci ba a yaruka da yawa kalmomi ba su wuce uku ba akwai ismun suna ko ba haka ba ne akwai suna noun ko ba haka ba ne akwai menene fi'ilun fi'ilun a dai karanta shi fi'ilun akwai aiki harfun shi ne artikil ko? artikil da larabci kama a ce en le lai la wannan mistunansu da faransai son les articles ko? c'est bon in kuna son ingilishi ta yin koya muku da ingilishi wallahi an ka samu dama ina yin karanta muku littafin garama na ingilishi ga baki daya a samu da mu ta karatu dai wallahi eh a gane dai wanga the way listen to me the way you understand these rules and regulations the way that you can understand the rules of an english language so it's an it's a sample thing so we are coming time is coming Allah tell you Amuna. so it's the language that we studied so now we are not speaking another language so yeah that me so we patient later on we are coming to learn the the grammar abun nan to shikenan alkalimatu thalathatu anwa ko ba haka bane al alkalimatu thalathatu anwa kalmomi nau'i uku ne in an ce ma kam anwa'ul kalima kam anwa'ul kalima sai ce alkalimatu thalathatu anwa' كم أنواع الكلمة كم أنواع الكلمة معنى الشيء هوسا نواني نوع إن كلمة سيكتي نوع إن كلمة قولا أكوني كوبا أكباني زن تنبيمو دا هوسا نواني نوع إن كلمة كم أنواع الكلمة اسم وفعل وحرف اسم وفعل وحرف سونا da aiki da harafi suna da aiki da harafi abin tambaya menene suna ko ka sani ko baka sani shine malam ya baka amsa anan dan in ka ce suna an ka ce e bayani sai ka yi bayani menene aiki shine malam ya bayani anan menene harafi shine malami ya yi bayani anan kenan bayan ka san nau'o'in kalmomi guda uku ne ko kuma ka san sunan su kuma ka iya bayani akan su shine zamu bayani akan na'am fal ismu amma suna kullu lafzin dukkan lafazin da yusamma bihi insanun ake kiran mutum da shi to duk abin da ake kiran mutum da shi suna ne ko yana da ma'ana ko bai da ma'ana ko yana da daɗi ko bai da daɗi duk abin da za a kira mutum da shi ya ce na am suna ne inda za ku sa mutum sunan mutuwa kuma da shi yake amsa yanka ganin mutuwa na za ka siya kuma ya zama suna ko ba haka bane Musa Muhammadu Aliyu Ibrahim Habibullahi Abdurrahim Abdurrahman Abdulbasit duka suna ne duk sunan mutum suna ne sai sa yace fal ismu kullu lafzin yusamma bihi insanu duk lafazin da ake kiran mutum da shi suna ne an je dai ko au hayawanun au haywanun ko dabba kowane mutane da yadda suke samu dabbobinsu suna in dai sunan dabban nan sunanta kaza da wannan yare sunanta kenan ka ce farkai ka ce jaki ka ce himar ka ce donki duk dai suna ne ismin ne an gane ko ta sai mene ne gaba auna baton auna baton ko tsirrai kasan su sunan su ya na komi yawa don wani tsiro sai ka mutu baka san sunan shi ba a gona kuma yake iccen baka san sunan shi ba to waɗanda ka san sunan su kowa dai sunan da ka sani shi sunan shi na mun gane wannan a ci gaba au menene gaba au jamadun ko sandararren abu duk abun da yake sandararre da sunan shi ko ka san sunan shi ko baka sani ba wanga yana motsi jamadu ne wannan yana motsi jamadu ne littafin ka yana motsi jamadu ne amma yana da suna ko bai da wanga yana da suna ko bai da wanga duk abun komi da sunan shi to abin da dukkan ji ana kiran shi da sunan ismu kawai suna ne an gane ko eh in mutum ya yi kwana yana motsi lalle ku wala ala gurika nan da yanzu mun jama jama ne ko ba gaba ne sai mu ci gaba aw ayyu shay'in akhar aw ayyu shay'in akhar ko wani abu daban ma'ana abinda abinda an san shi ko kuma an yarda da shi akwai shi amma ba a taba ganin shi ba amma an yi mai suna mutum ya ce yunwa nake ji kowa ya san yunwa sunan wani abu ne da ke damun mutum ko mutum ya ce kwana nake ji kowa ya san kwana wani abu ne mutum eh ba a ganin shi ba a taba shi mutum ya ce damuwa ke damun shi kowa ya san damuwa wani abu ne to shine mala ya ce ko kuma wani abu daban ko ma mina na dai inda sunan shi sunan shi na to shine ismun ajza'ul jumlati ko yankuna na jumla ko sai ya ce alkalimatu thalathatu anwa kalma nau'i uku ne ismun wa fi'lun wa harfun fal ismu shi suna kullu lafzin dukkan lafazin da yake samma bihi insanun ake kiran mutum da shi au haiwanun ko dabba au nabatun ko tsirrai au jamadun ko sandararren abu au ayi sha'in akhar ko wani abu na daban shine suna kenan yanzu kana da cikakken labari akan suna in tambayi ka kam anwa'ul kalma kace anwa'ul kalma salasa uzkurha sai kace ismun wa fi'lun wa harfun ko sai a ce ma ma huwa ismu sai kace an zo gidan sai kace fal ismu kullu lafzin yusamma bi insan aw menene aw nabat hayawan ko aw nabatun aw jamadun aw ay shay'in akhar eh sai ce sai ya kure ka sai ce ma ma huwal fa'il sai ka ce mu ma mu gusa gaba ko ba haka bane to gashi nan gaba wal fi'lu shi kuma fi'ili kullu lafzin dukkan lafazin da ya dullu ala husuli amalin yake nunin faro wani aiki fi zamanin khasin a wani zamani na daban a wani zamani na daban na gaji gajiya ba aiki ta ba na ci tuwo ci ba aiki na ba zan je gida zan yi karatu muna karatu muna kwana duk ba aiki na ba a cikin wani lokaci na ko to duk abin da ke nuna wani yake nuna aiki ne shine fi'ili na yi zan yi ina yi ina tahiya ina angaje ina kaza shine aiki kenan duk lafazin da ya an fassara shi zai ɗauki ma'anar ana yin wani abu ne kawai fi'ili na yanzu nan bayana so ya bambanta mana fi'ili na yanzu ko na ɗazu a inda yana nuna ma'anar an yi aiki aiki na fi'ili ne falfi'ilu shi fi'ili kullu lafzin dukkan lafazin da yake ya dullu ala husuli amalin yana nunin faro wani aiki fi zamanin khasin a wani lokaci na daban to wannan shine ake ce ma fi'ili kun gane ko to yanzu sai mu je na ukun na ƙarshe harafi nan ne za mu kwana wani na ta kallo ya yawa daga nan na ba mu ƙarawa kan makanka ko ya yawa tsayan to kuma da ya ɗauki wanga na ukun ga sai a je a yi nazarin shi a yi hada shi kenan in mun zo sati mai zuwa sai mu yi wanga darasi gaba ɗaya muna da shimfiɗa a kan shi an gane ko Allah mala ya ce wal harfu shi ko harafi kullu lafzin dukkan lafazin da yake la yazharu ma'anahu kamilan ma'anarsa ba ta bayyana cikakkiya illa ma a gairihi sai an hada da waninsa da wannan shi ne harafi da hausa muna da shi sai ni ce muku akan dole sai kun tambaye ni akan mi ciki cikin mi da dawa tare tare da wa kun fahimci Hausa to duk irin kalmomin da suna da ma'ana amma ba ta bayyana sai an yi ƙarin bayani to wannan shine harafi kun gane ko kullu lafzin dukkan lafzin da yake la yazharu ma'anahu kamila ma'anarsa ba ta fita cikakkiya illa ma a gari sai ta da waninsa zan maimaita mana mu kwana nan ajza'ul jumlati yanki yanki na jumla alkalimatu alkalimatu thalathatu anwa kalma nau'i uku ne ismun wa fi'lun wa harfun fal ismu suna kullu lafzin dukkan lafazin da yake yusamma bihi insanun ake kiran mutum da shi أو حيوان أو دبة أو نبات أو سري أو جماد أو سندلد أبو أو أي شيء آخر كوكم وانا أبو ندبا والفئل شيكم فئلي كل لفظ دك اللفظ دا يدل على حصول عمل yana nuni akan faruwar wani aiki fi zamanin khasin a wani lokaci na daban wal harfu shi ko harafi kullu lafzin duk lafazin da yake la yazharu ma'anahu ma'anarsa ba ta bayyana kamilan cikakka illa ma gairihi sai an hada da waninsa a buɗe durusu lokacin arbiya kowa ya shirya daidai ina na muke darasi na farko an ka ko a buɗo na bi bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai a saurara kowa ya saurara a darsu sani darasi na biyu an ga wajen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amince Allah ya tabbata a gare ku da rahamarsa da albarkarsa ko wa alaikum salam kuma aminci Allah ya tabbata a gare ku wa rahmatullah da rahmar Allah wa barakatu da albarkarsa kaifa haluka ya akhi yaya halinka ya kai dan uwana manil akh waye dan uwa ko baka san mutum manil akh waye kai wani wane ne kai manil akh dan uwa wane ne kai an gane ko kowa ya bude littafin durusul lugatul arabiya kowa ya biro a daina rubutu kowa ya buɗo littafin an ga wajen ko to shikenan manil akh wane ne dan uwa wane ne kai ana muhandisun jaridun ni sabon injiniya ne ana kin baka gani ba dibi na wani an tashi aka duba ana muhandisun jaridun ni sabon injiniya ne ismi hisham sunana hisham ana minal min wilayatul muttahida ni daga wilayatul muttahida ina ne ada kasuwar duniya a yanzu dubai ko shine wilayatul muttahida kun gane ko eh ahlan wa sahlan barka da zuwa wa marhaban bika maraba da kai ya akhi ya kai dan uwana ana masrurun bi liqa'ika nayi farin ciki da haduwa da kai ana zamiluk ni makwabcin zaman ka ne ismi bilal ibn hamid sunana bilal dan hamid amin washington anta ya hisham kai hisham daga washington kake ingila ko washington ina ne washington america ko wani birni ne a ciki ko washington la ya ce a ana lasu min washington ni ba daga washington nike ba inni min new york ni daga new york nake shi ma cikin america ne ko Mm. a musulmin abuka ya hisham mahaifinka musulmi ne la huwa laisa bi muslim ba musulmi bane babansa amma ko wa ummuka muslimatun hiya babarka musulma ce ita la a'a hiya laysat bi muslima ba musulma bace babarsa an gane ko babarsa yake ba da labari alaka abna'un ya hisham kana da ƴaƴa ya kai hisham na'am eh li sittatu abna ina da ƴaƴa shida mata kenan a ɗaliba a maɗiya dai kenan a ɗullabun hum su ɗiyanka ɗalibai ne la a'a hum laisu bi ɗullab ba ɗalibai ba ne inna ba da hum tujjar wasu su ‘yan kasuwa ne wa ba da hum muhandisu na wasu su kuma injiniyoyi ne alaka banatun kana da ɗiya mata na'am e li hamsu banatun ina da ɗiya mata biyar a mutazawijatun hunna suna da aure su la a'a hunna lasna bi mutazawwijat su ba sa da mazaje inna hunna sigarun kanana ne ba'du hunna fil madrasati al ibtida'iyya wasu suna makaranta ta fara karatu ibtida'i wa ba'du hunna fil madrasati al mutawassita wasu kuma suna sanawi madrasati al mutawassita shine karamin college kuma suna sai ijira abin da ya kama da wani isha yake cewa alaka ikhwa kuna kana da yan uwa la laysa li ikhwa ni ban da yan uwa inji shi amma ko bai da 'yan uwa shi inna li talata akhwat yace ni ina da 'yan uwa guda uku a musulmatun hunna musulmai ne su na'am eh hunna musulmatun su kan su musulmai ne walhamdulillah guda ya tabbata ga Allah akwai lokaci duba muna da nawa ake tara sallah nan nan ga ko ko can nan karin sanki ne ko minti biyar mu ɗauki minti uku na karatu da sun cika a tsaye da minti biyu kowa shi tashi shirya bismillah rahman rahim ad-darsu thalithu darasi na uku kam ɗaliban fi faslikum ya ali ɗalibi nawa ne a ajin ku ya kai ali kam ɗaliban fi faslikum ya ali ɗalibi nawa ne a ajin ku ya kai ali fi faslina arba'ata ashar ɗaliba a ajin mu akwai ɗalibai goma sha hudu fi faslina arba'ata ashar ɗaliban a ajin mu akwai ɗalibai goma sha hudu a tsullabu fi fasilina aksaru ɗalibai a ajin mu sun fi yawa a tsullabu fi fasilina aksaru ɗalibai a ajin mu sun fi yawa fihi tis'ata ashar ɗaliba a cikin ajin mu akwai ɗalibai sha tara ya ali ya kai ali masmu ɗalibin jadid me sunan ɗalibin nan sabo allazi ja'a ams wanda ya zo jiya allazi ja'a ams wanda ya zo jiya ismuhu usama sunansa usama ko tsawilun jiddan dogo ne sosai ko tsawilun jiddan dogo ne sosai alaisa ka zalik haka ne ko mana ba yana korewa ba ne alaisa ka zalik musa mace ba haka ba ne ko ba haka ba ne kamar yana ce ai haka ne ko to in na ce ma alaisa ka zalik in ka ce min na'am yayi sai dai bala idan na ce ma alaisu ka zalika da ka ce min na'am kamar kana nuna ƙarya na kai amma alaisu ka zalika sai ka ce bala to haka ne wani bambanci ko gashi sai ce bala eh dogo ne ho tsawilin jidan dogo ne sosai lakin hamidun atwalu min sai dai hamidu ya fi shi tsawo innahu atwalu talibin fi faslina shi mafi shine mafi tsawon dalibi a ajin wata yariya ta ta sani dariya wani yana son ta ce ba ta son shi aka ce mutumin girgi ne ta ce na kirki ne ba ta son shi don mi ta ce ita dogo ta kasu ra'ayi kowa da ra'ayi shi lallai wata kuma ta ce ita wala ba ta son dogon mutum ita kuma gajere ta kasu kun ga hikimar Allah ko da haka duk da gaggan mutum Allah ya ji akwai irin nashi Allah gani ba da Allah ka ba masu son Allah ya ce mala ya ce a tsawalu ɗalibin fi fasilina Ibrahim mun kuma ɗalibi mafi tsawo a ajin shi ne Ibrahim a daftaruka hada ya hamid wannan littafi rubutunka ne kai ya hamid inna khattaka jamilun jidda rubutunka yana da kyau sosai inna masha Allah Allah sa albarka shukran ya Ali nagode ya kai Ali khatti jamil rubutuna yana da kyau wa khattuka ajmal amma rubutunka yahi kyau man hadha fata alladhi ma'aka ya Muhammad wannan matashi na tare kai wane ne ka annahu akuka kamar dan uwanka ne na'am huwa akhi shaqiq dan uwa ne ne ne an ce akhi shaqiq dan uwa dai uba shine shaqiqi akhi shaqiq eh akbaru minka huwa am asgaru shi ya fi ka shekaru ko kuma kai ka bi shi shekaru huwa asgaru minni a shi yana ƙasa da ni da shekaru alhamdulillah in Allah ya kai mu za mu tashi wanga shafi shahi na sha tara kowa ya shirya da an zo haka za a karatu in ba haka ba ba mu karatu da yawa abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi in kun ji in kuna da wani gyara ko tambayi duka sai a yi kun ji ko subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik